نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha biyar ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne dace da goma ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin manar yadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya ji kamalin da rahama idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mana karatu ne a cikin kitabul umuril manhi anha mana cikin babu nahayin rajuli wal mar'ati an khidabi sha'rihima bi sawadin babin da ya bayani game da shari'a ta hana namiji ko mace su rina gashin kansu namiji ne rina geminsa da abin rinin da yake baki wannan babi shi muka karanta yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi sabon babi babun nahaya anil qaza'i wa huwa halqu ba'd ar-ra's duna ba'd wa ibahati halqihi kullihi lirrajuli duna al-mar'a babin da zai bayani game da hani anil qaza'i game da abin da ake ce masa alqaza'u malici abin da ake nufi da alqaza'u wa huwa halqu ba'd ar-ra'si shine aske wani sashi na kai duna ba'din a bar wani sashi mutum ya raba kansa gida biyu wani bangare da gashi wani bangare babu gashi da kowace irin siffa ce wannan hadisi ko kuma wannan babi ya shafe shi ma'ana ko a aske gaba a bar baya ko a aske baya a bar gaba ko kuma aske gefe da gefe a bar tsakiya duk wannan ya shiga cikin ma'anar alkaza'u wa ibahati halqihi babin kuma zai mai da bayani har yanzu game da halaccin aske gashin kullihi dukkaninsa lirrajuli amma ga namiji shi shi kadai duna lamar'ati banda mace ba'ana babu zai bayani ne akan abubuwa guda biyu na farko game da hannun yin irin wancan nau'i na aski shine mutum ya aske wani sashin kansa ya bar wani sashi shine abin da suke ce masa alqaza'u shi alqaza'u asalin kalmar an are ta ne daga yankin hadari yankin hadari shine ake ce masa alqaza'u ma'ana wani bangare na hadari idan hadari ya hado can wani bangare da akwai wani bangare babu to wannan bangaren da ya hado suna kiransa alqaza'u kamar yadda hadisin bukhari da muslim ya nuna wancan sananne hadisi da annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yana khutba a cikin masallaci ranar juma'a wani mutum ya shigo ta wata kofa daga cikin kofofin masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana shigowa ya ce ya rasulallah halakatil amwalu wan qata'ati subul fada'ullah ayyu ghithana yace ya rasulullahi dukiyoyi sun halaka hanyoyi sun yanke ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ya shayar da mu ruwa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a muƙamin sa da yake akan mimbar yana khutba ya daga hannu ya ce Allahumma agifna Allahumma agifna Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa to muhallin shahid din mu shine lokacin da annabi wannan addu'ar sallallahu alaihi wasallam sai sahabin da yake rawaito hadisin yace yace a lokacin walaysa fis sama'i min sahaba min sahabatin yace a lokacin a sama babu hadari wala qaz'atun min babu kuma wani yanki na hadarin a sama gaba daya ma'ana a lokacin da annabi ya addu'a sallallahu alaihi wasallam babu hadari kwata kwata a sama sannan babu irin kace kamar bangaren kaza da hadari bangaren kaza da hadari a'a garin tarwai yake babu alaman hadari to amma addu'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan kace mai sai hadari hadu kuma ruwa ya sauko balle shi din mu dai shine ita karmal alqaza'u an arota ne kama isti'ara ce isti'ara ce tasrihiyya kamar yadda malaman balaga suke cewa mana aro ta akai yadda hadari yake haduwa wani bangare nasa to sai aka aro kalmar aka dora wa aske wani bangare a wani bangare sannan abu na biyu shine mala yace ya halatta mutum ya aske kansa gaba daya amma shi ma kuma namiji banda mace namiji banda mace wanda zamu zo mu ji bayani insha Allah ta'ala game da haka الشيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسى رحمه أتكي مجموع الفتاوى ناشي أي وانا بياني ميكو غمدا أسكي yace zamu iya kallon aski mu kasa shi kashi hudu yace aski zamu iya kallon sa mu kasa shi kamar kashi hudu yace akwai ai askin da ake yin sa saboda aikin haji ko saboda umara ma'ana aski ne na ibada wannan shi ne duk lokacin da mutum ya aikin hajji ko ya umara shari'a ta bukace shi ya yi aski kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari latadkhulunna almasjid alharama insha Allah sai ce me aminina muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafuna ma'ana za ku shiga cikin masallaci mai alfarma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mafarki sun shiga cikin masallaci mai alfarma suna amintattu wasu daga cikinsu sun aske kansu gaba ɗaya sun yi ƙwalkabo shi ne muhalliki na kina wasu kuma sun yi sese shi ne a taksir to kowanne ɗaya daga cikinsu ya halatta lokacin da mutum yake cikin halin umara ko akin haji ya yi su ko dai ya yi sese ko kuma ya yi ƙwalƙwal gaba ɗaya sai dai abin da shari'a ta fi fifitawa ga mai aikin haji ko ga mai umara shine mutum ya kwalkwal gaba daya wannan shine abin da ya fi falala kuma shine abin da ya falada saboda hadisin da ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi addu'a sau uku ga masu kwalkwal yace rahimallahu rahimallahu almuhalliqina Allah ya yi wa masu kwalkwal idan sun yi aikin hajji ko umara rahama sabai suka ce ya rasulullahi masu sai su yi fa annabi ya kara cewa rahimallahu almuhalliqina Allah dai ya yi wa masu kwalkwal rahama sai da ya faɗa sau uku a nau'in sai ce wal muqassirina masu sai sai masu ma su shiga ciki to sai malami suka ce idan mutum ya aikin hajji an fi so ya kwalkwal maimakon kai sai sai shine abin da ya falada shine abin da ya fi falala to wannan shine nau'in aiki da shari'a ta yadda da shi guda na farko na biyu shine akwai alhalqu lil haja ana yin aski saboda bukata in nace saboda bukata shine kamar littadawi dan magani wani lokaci kuraje za su fito mutum a ka ko wani ciwon da akwai bukatuwar lalle a aske gashin kansa sawa'un namiji ne ko mace to a irin wannan yanayi shi ma babu laifi sai a aske gashin kansa dan za ku ga mutumin da yake cikin aikin hajji shari'a ta hana shi ya taba gashin kansa idan mutumin da ya dau harami na aikin hajji ko umara to ta shari'a ta hana shi gaba daya ya taba gashin kansa har sai ya gama idan zai yi wannan askin da muka ambata amma da za a ce mutum ya yi aski lokacin da yake cikin aikin hajji haka kawai to ya saba wa Allah maɗaukakin sarki to amma idan akwai buƙatuwa ta rashin lafiya kansa ba shi da lafiya kamar yadda ya faru da ɗaya daga cikin sahabban annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ka'abu ibn ujra wanda hadisi yana cikin bukhari shi ma ka ta faru a gare shi yana cikin aikin hajji sai kasance ya samu larura ta kwarkwata dan a cikin hadisin ma yana bayani kwarkwata tana tsalle a kansa saboda ta yi yawa a kansa a lokacin kuma ga ihrami a jikinsa ya za a yi kenan sai annabi ya ce a je a aske gashin kansa saboda haka aka samu wanda zamu yi aske gashin kansa daga baya kuma sai ya fidiya shi ne sai sai akuya sai ya yanka to shi ma wannan babu matsala shi sa Allah madaukakin sarki ya ce faman kana minkum mariban aw bihi azam min ra'sihi sai ce me fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wannan na bayani ga mutumin da yake aikin hajji ya samu wata larura a kansa babu laifi sai ya aski to haka nan a ko da ba aikin hajji bane ko da a wajen aikin hajji ne idan akwai larura tattare da mutum namiji ne ko mace dan ma babu laifi mutum zai iya yin aski ibn tamiya yake cewa nau'in aski da ake yi na hudu ko kuma na uku shine alhalqu litta'abbud litta'abbud wa taqarrub yin aski saboda ibada ko kuma neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki mai ake nufi da wannan shine kawai mutum ya ji cewa yin askin da yake wata ibada ce ta musamman to wannan malamai sun haɗa akan cewa ba daidai ba ne mutum ya ɗauka cewa aski da yake yi yana yi ne don neman kusancin Allah maɗaukakin sarki ko kuma kamar yadda ya kawo cewa wasu suna gani cewa idan mutum ya tuba to wasu malaman sai su ce masa ya je aske kansa ma'ana da abin cikin abin da zai cika masa tubansa tubansa ya zamto karɓaɓɓe shi ne zai samu wanza mai aske masa kansa to suka ce wannan nau'i na aski ba shi da asali ba shi da mashiga a cikin addinin musulunci ya ce sai nau'in aski na hudu shi ne askin da shi za a yi shi ba don rashin lafiya ba ba don bukata ba sannan kuma ba don ibadar aikin hajji ba shi wannan nau'in na aski menene hukuncinsa to shine malamai suke saɓani a kansa wasu daga cikin malamai daga ciki akwai malaman malikiya wasu daga cikin malaman malikiya suka ce ba a aske gashin kai inda ba aikin hajji ba suka ce inda Allah madaukakin sarki baka gashi to sai dai ka bar kayan ka eh duk yawan da zai kawo sai dai ka san yadda zaka rika yi kana gyara shi amma ba kai ba aski amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a babu laifi idan mutum yana bukata ya aski wanda wannan ra'ayi shine ra'ayin da ya fi rinjaye kuma ya fi karfin dalilai da hujja kamar yadda zamu zo makaranta a cikin hadisan da zamu zo a gaba insha Allah ta'ala babu laifi idan mutum yana buƙatar yayi aski sai yayi aski wannan babu laifi insha Allah ta'ala to kun ga wannan nau'in aski na hudu shine muke bayani akan sa idan mutum ya tashi yin askin to akwai ɗayan zaɓi guda biyu ko dai aske gashin gaba ɗaya eh shine aske gashin sa gaba ɗaya ko kuma yayi me ko kuma ya bar shi gaba daya amma ba daidai bane mutum ya aske rabi ya bar rabi ya aske gaba ya bar baya ya aske baya ya bar gaba ya aske gefe da gefe ba tsakiya wannan dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a gare su kamar yadda zamu zo mu ji to wasu daga cikin malamai suka ce askin da ake yi shi kansa irin wannan kala biyu ne akwai askin da zaka yi ka aske kanka gaba daya shine kwalkwabo akwai askin kuma da yake rage gashin za'a to wasu daga cikin malamai kamar yadda shi ma shekul islam ya bayyana cewa in dai mutum ba aikin hajji yake yi ba in dai baka cikin irami da zaka yi aikin hajji to an fi so idan ka tashi yin aski ka yi sai kada kai kwalkwal malamai suka ce abin da yasa ba a son a yi kwalkwal saboda shi kwalkwal siffa ce daga cikin siffofi na khawarij annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana siffofinsu yadda za su zo a hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya raba dukiyar ganima akwai wani mutum da ake kiransa dhul khuwaisara shine sunansa dhul khuwaisara saboda haka ana cikin raban ganima sai ya zo ya kalli tsabar idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wannan raban da ake yi ba a nufi Allah da shi ba yake gaya wa annabi cewa wannan raban da annabi yake yi babu Allah a cikin rabon annabi annabi bai yi adalci ba wasu daga cikin sahabbai hankalinsu ya tashi sun dugunzuma suka ce ya rasulullah ka ban mu fille kan wannan munafikin mutum annabi ya ce ku rabu da shi haka kuma aka rabu da shi to daga cikin siffofinsa aka ce lokacin da ya zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafful lishiya mahluqur ra'as yana da gemu irin buzuzun gemun nan haka gemun sai yayi yawa haka sosai da sosai sannan kuma mahaluqar ra'as kansa yayi masa kwalkwabo ina fata an fahimta to shine sai malamai suka ce wannan nau'i na aski na kwalkwabo nau'in askin waɗancan mutane ne khawarija wanda annabi yake cewa bayan ya gama wancan magana sai annabi ya ce masa wai haka kai tanka kai ko idan ni ban yi adalci ba a duniya waye zai adalci ba wanda zai adalcin annabi adalci ba to shine sai annabi yake ga sabansa cewa kun ga wannan mutumi a tsatsansa za a samu wasu mutane masu addini masu ibada za ku rena ibada ku da ibada su annabi yake gawa sahabbai yake gawa a lokacin ba mu ba sahabbai za su rena ibada su da ibadar tsatsan wannan mutumi ko kuma mabiyansa za su rena sallarsu daga sallar waɗancan mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai hatta karatun alƙur'ani da kuke sai kun rena naku akan nasu saboda da suke rera ƙur'ani suke kaza sai annabi ya ce amma suna fita daga addinin musulunci kamar yadda ka san kibiya tana fita daga cikin kwari da baka idan an harba ta ya take fita da sauri haka suke fita daga cikin addinin musulunci suna ake ce musu khawarij ko kuma haruriya khawarij ko kuma haruriya shine sunansu to sai malamai suka ce askin kwalkwabo siffa ce saboda haka bai kamata mutum yayi kama da irin waɗancan mutane ba to sai malamai suka ce in kana so kai aski irin askin da ya kamata ka shine sai kai at-tahliq ba ba al ba ba at-taqsir ba ma'ana sai kai sai kai at-taqsir ba at-tahliq ba ma'ana sai kai sai sai ba kwalkwabo ba saboda kwalkwabo ya kama da wadancan mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace to ƴan uwa akwai wata kabiya da ya kamata mu tattauna kan mu shiga karatun babin menene hukuncin aski shin tunda muna bayani akan aski menene hukuncin askin da ake kananan yara idan an haife su shi ma abu ne da yake ana samun sabani a wajensa za ku ga akwai wanda idan aka haifa musu yara eh musamman idan aka haifi yaro dan jariri kan nan nasa gashin sa irin na yan gayu to sai wasu iyayen mata su ce ba za a yi yaran su aski ba eh sai a ta rigima tsakanin mahaifi da mahaifiya musamman mata suna dagewa akan lalle abin musu gashin dan su to shi mai hukuncin sa ƴan uwa abin da ya kamata mu fahimta shine shi wa yaro aski idan an haife an haife shi yana dan karami sunna ce ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya karantar kuma ya koyar yayi ta aikace lokacin da aka haifar masa jikokinsa guda biyu hassan da usaini ya sanya mahaifiyarsu uwar suke nana na fatima ya ce musu a yi musu aski a aske musu kansu ya ce a kawar da ƙazantar da take kansu shine wannan gashin da yake kansu sannan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa a kullu gulamin kowanne yaro idan aka haifa murtahanun bi aqiqatihi abin jingina ne da abin yi masa aƙiƙa ma'ana za a jingine shi har sai an masa ragon layya e zai zamto abin jingina har sai an masa ragon layya shine aƙiƙarsa sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce yuzbahu anhu yau musabi'ihi za a yi masa yanka ranar da lokacin da ya kwana bakwai sannan wa yuhlaku za kuma aske gashin kansa wayu samma a kuma sa masa suna haka annabi faɗa sallallahu alaihi wasallam ana sa masa suna ko ya kwana bakwai ko bai kwana bakwai ba duk ya halatta a sa masa suna to amma dai aski abinda ya zo a cikin sunna an fito yaro sai ya kwana bakwai ake masa aski haka nan shi ma yanka sai yaro ya kwana bakwai ake masa aski to abinda malamai suka yi sabani duk malamai gaba ɗaya sun haɗu cewa sunna ne yi wa ɗan jariri aski sai da inda aka yi sabani shine bambanci tsakanin mace da namiji wasu suka ce duka za a yi musu imam malik da imam shafi'i allah maɗaukin sarki ya musu rahama su suna gani da namiji da mace dukkaninsu za a yi musu aski suka ce dukkaninsu za a yi musu aski sun kawo wani hadisi da imam malik ya fitar da shi a cikin muwatsa sai dai hadisi ne mursal wanda hadisi mursali kuma yana cikin nau'in hadisin da yake da ba'ifi hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa na Fatima ta gwargwada ko kuma hadisin yake kai cewa na na Fatima ta auna sumar Hassan da Usaini da Ummu Kulthum ƴaƴanta kenan kun ga har da mace a ciki da Ummu Kulthum sannan sai aka ba wanda ya askin nauyin abin da aka abin da aka auna din na sumar yaron na zinari aka ba wa shi wanzamin sadaka da wannan abin da aka auna na gashi to amma hadisi ne kamar yadda na ga muku bai inganta ba wasu daga cikin malamai suka ce a ai tunda annabi ya ce amiti anhu al-adha ki gusar masa da wannan kazantar da take kansa sai aka ce ai abin da ake kallo shine kazantar ma'ana duk gashin yaro dan jariri kazanta ne saboda aka ce an gusar da shi wannan shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai amma Imam Ahmad dan Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shi yana ganin cewa duk ɗan jariri in dai namiji ne shine za a masa aski amma mace ba sai an mata aski ba me dalili saboda hani ya zo akan hana yi wa mace aski asalatan ita mace ba ta cikin wanda ake musu aski yanzu ko inda suke da ɗabi'ar yin aski namiji ake wa mace ko ake wa aski ko mace namiji ake wa aski shi saboda haka mace ba ta ɗaya da wanda da mata aski kuma wancan hadisi da annabi ya ce kullu gulamin suka ce kun ji abin da annabi ya ce kullu gulamin kowanne yaro yaro aka ce ba mace ba ana ba ta an fahimta saboda haka suka ce mace ake namiji ake wa aski banda mace to wannan dai sabani ne da malamai suke wasu na gani za a yi wa mace da namiji wasu kuma suna gani namiji kawai za a yi ba sai mace ba saboda haka aka yi maka haihuwa an kana gani za ka yi wa yarka mace aski kana da magabata a kai in kuma kana gani ba za ka yi mata ba nan ma kana da magabata duk wanda ka zaɓa insha Allah ta'ala ya babu wani abin wahalarwa a kansa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abu na uku shine askin askin mata za ku ga akwai matan da suke yin aski duk da na yi ishara akan hanin mace ta yi aski shari'a ta yi hani amma duk da haka za ku ga akwai matan da suke yin aski to da yawa daga cikin malamai suka ce haramun ne mace ta yi aski saboda mace ta yi aske gashin kanta kamar canza halittar ta ce ma'ana kamanceceniya da namiji ne mace ta aske gashin kanta ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka in dai mace ba wata larura ta same ta a kanta ba kuma aka tabbatar sai an aske gashin kansa na za ta samu lafiya to mace haramun ne ta aske gashin kanta to amma babu laifi mace idan gashin ta yi yawa da yawa don gyara don ta ji daɗin kula da shi ta ɗan samu kaɗan ta ɗan rage shi wannan ya tabbata ummahatul mu'minin suna yi wasu daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minin suna yin haka sai sukan ɗan tattara gashin su idan ya yawa sai su ɗan rage shi kaɗan domin me domin su ji daɗin a kula da shi da abin da ya kama daga shi kansa gashi idan ya yawa kuma sai kula da shi zamto da wahala eh sai kasance kamar kawai gashin ake bautatawa kawai da shi wankewa tajewa shafa mai da sauransu da wahala amma aka dan rage shi da an gani an san gashin mace ne shikenan wannan babu laifi shi sa kuka ga hatta aikin haji ai shari'a ta ba da dama mace ta yi mai ita ma ta dan rage gashin kanta ko shari'a ta bada dama kamar yadda aka ce kai ma idan kai aikin hajji ko umara dole sai kai aski to su ma haka amma mace ba aski za ta yi ba ita me za ta yi za ta tattara gashin ta ne gaba daya idan ta yi fakin ɗinsa ne to sai ta tattara shi a baya idan kuma kitso ne sai ta tattara jelar kitson gaba ɗayanta sai ta gwargwada daidai nan wajen wannan gaba ɗin yatsa ta farko daidai tsayinta ina fata fahimta yan uwa sai ta ta almakashi sai ta yanki su mata abin da suke yi kenan kai ne aka ce ka kwalkwal amma ita ba za ta yi kwalkwal ba eh saboda haka ko mace tana da gashi da yawa ko ba ta da gashi da yawa haka za ta za ta dan rage shi haka al'amarin yake saboda haka yan uwa askin mace wannan ba ba daidai bane a shari'a Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan su ne dan abubuwan da na so dan fito mana da su a matsayin muqaddima kafin shiga cikin babin kai tsaye sauran bayanai insha Allah ta'ala idan mun shiga cikin babin kuma za su fito an an ibn umar radiyallahu anhu ma qala hadisi na farko a cikin babin an karbo shi daga sahabi abdullahi dan umar ibn al-khattab Allah ya kara musu rada su su biyu qala abdullahi dan umar yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil qaza'i annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi hani game da al-qaza'u bi fathi za bi fathi za wannan zayun din fata za a yi mata al-qaza'u kada ka ce alƙazu alƙaza'u shi ne halku ba'abin rasi wa tarku ba'abin aske wani sashin kai da barin wani sashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana irin wannan aske malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce wannan hani hani ne na karhanci ma'ana makaruhi ne mutum ya aske sashin kansa ya bar sashi wasu malamai suka ce kuma hani ne na haramci eh annahyu litahrim wasu kuma suka ce annahyu litanzihi in suka ce litanzihi ma'ana na karhanci kenan in suka ce litahrim na haramci kenan to amma dai dukkan malamai sun yadda da wanda suka ce na karhanci ne da wanda suka ce na haramci ne dukkanin su sun yadda akan idan mutum yayi ne dan koyi da wani kafiri ko da wani arewa wannan kai tsaye haramun ne dan uwa fata an fahimta wani mawaƙi ka gani wani ɗanbal ka gani wani celebrity ka gani da wani aski ya aske sashin kansa ya bar sashi sai ya birge ka sai ya ƙayatar da kai kama sai ka je ka zauna a kujerar mai aski to da ka sai ka ce a yi mai irin askinka a yi maka irin askinsa to wannan malamai suka ce kai tsaye haramun ne dan a baya kun ji mun karanta me annahyu an tashabbuh bil kuffar ko babin da yake bayani game da hani akan kamanceceniya da kafare da kuma shedan ko kuma ta babu satin da ya wuce maka karanta so da malamai duk sun yi da akan cewa in dai askin da mutum zai yi irin wannan aski na aske raban kai ya bar raban kai yayi shi ne dan koyi da wani arne to wannan haramun ne tare da cewa sun yi sabani akan haramcinsa da karhancinsa kuma dai menene dan uwa mai albarka ka sani cewa duk abin da kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ka bari ka yi shi ko ka bar shi shine zai fi maka alheri ka bar shi so da ka yadda aka kawo hadisin nan naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil qaz'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani game da aske sashin kai a basashi to babban abin da zai fi maka alheri dan uwa shine ka bar shi kawai tunda annabi ya ce baya so kawai shikenan sai ka bar shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi abdullahi dan umar Allah kara masa yarda kuma shine hadisi na biyu a cikin babin qala yace ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad khuliqa ba'd ra'sihi wa turika ba'dahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wani karamin yaro an masa irin wannan askin an aske sashin kai an bar sashi ya an masa irin wannan askin da da aka fi sani da kalos ko yawwa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wani dan karamin yaro an aske rabin rabin kansa an bar rabi fanahahum an zalika sai annabi ya hana su game da haka wannan na ɗaya daga cikin hujjojin da malamai sukan tara akan cewa wannan hani ne na haramci fa ba na karhanci ba dan in abu ne za ku ga in abu ne na karhanci annabi baya matsawa a kansa annabi baya takurawa a kansa to amma da abin da kuga annabi yana magana a kansa in aka annabi ya ce a'a ba daidai bane a daina kaza to hanin yana kaiwa zuwa ga mai zuwa ga haramci kamar da da muka ambata satin da ya gabata cewa duk inda kaji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kada ai abu kaza ko ya hana abu kaza to wannan abin kai tsaye ana ɗaukar sa ne a matsayin haramci har sai an samu wani dalilin da yake nuna ba haramci bane karhanci in ko ba a samu ba za a bar shi a matsayinsa na haramci a ɗauke shi a haka a guje shi wa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu cewa ihliqu kullahu aw itrukuhu kullahu annabi ya ce da iyayen yaron cewa ko dai ku aske masa gashin nan gaba ɗaya ko kuma ku kyale shi ne gaba ɗaya ko dai ku aske gashin gaba ɗaya ku masa saisaye kenan ko kuma ku aske ko kuma ku bar masa gashinsa gaba ɗaya ci gaba da aro da kayansa amma aske wani bangare kuma wani bangare wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi yayi musu fada kuma ya hana su wannan aiki da suka yi na aske rabin gashi ta bar rabin gashi to anan malamai suka ce menene dalilin da yasa aka hana aske rabin gashi a bar rabin gashi shine sai wasu daga cikin malamai suka ce innahu zayyil yahudu innahu zayyil yahudi wa hakaza jaa fi riwayatin li abi dauda wasu daga cikin malamai suka ce an hana aske gashin kai bangare a bangare ne saboda zayyul yahudi ne ma'ana kamar wani abu ne da yahudawa suka shahara da shi wani wani uniform ne wani abu ne da ake gane yahudawa da shi aiki ne na yahudawa wasu kuma daga cikin malamai suka ce innahu zayyu ahli shir zayyu ahli sharri wa shaqawati wannan alama ce ta mutanen banza da wanda da ba mutanen kirki ba shi sa annabi ya hana to amma dai imam nawawi Allah madaukakin sarki masa rahama a cikin sharhin da yawa sahih muslim yake cewa ajma'al ulama ala karahati alqaz'i illa an yakuna li mudawatin wa nahwiha yace babban abin da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai fahimta shine duk malamai sun hada akan wannan dai aski da ake yin sa na alƙaza'u makaruhi ne shari'a ba ta san sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hanin sa saboda haka babban abin da ya kamata ga kowanne musulmi ya lura da shi shine sai ya guje shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya baya san sa kuma ya hana wannan hadisi rawahu abu dawuda al-imam abu dawud ya fitar da shi bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake mai kyau ala shartil bukhari wa muslim akan shartin bukhari da muslim hadisi ne ingantacce وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وانا حديث ان كربوشه daga sahabi Abdullahi dan Ja'far dan Abi Talib yadda Allah ta ara tabbata a gare su gaba daya shi Abdullahi dan gidan Ja'far ne shi kuma Ja'far dan gidan Abi Talib ne yayin Sayyidina Ali ina fata an fahimta yawa to kun ga shi Abdullahi mai alaka da Arabi kenan sallallahu alaihi wasallam mai alaka da Annabi kun ga ɗaya yake a wajen Annabi ko tunda babansa Ja'far ai kanin Annabi ne da baban Ja'far da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa da kani bane wa da kani ne da Abdullahi mahaifin Annabi da Abu Talib mahaifin Sayyidina Ali da su Ja'far wa da kani ne to kaga Jafar shi kanin annabi ne kenan to kaga dan Jafar menene dan annabi kaga dan sa ne kenan ina fata an fahimta yawwa to shi Abdullahi shi da rawaito mana hadisi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan yace hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya jinkirta wa iyalan Jafar kwana uku me yake nufi da jinkiri shine lokacin da Ja'far yayi shahada a yakin a ghazwatu mu'ta a yakin da aka kashe shi lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tayar da wata runduna ya sanya mata komandodi guda uku akwai Ja'far ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Rawaha akwai Zaid ibn Haritha su su uku yace ku je idan wane ya shahada sai wane mai gurbinsa a matsayin komanda idan wane ya shahada sai wane mai gurbin sa matsayin shahada idan shi ma ya shahada kuma sai musulmi su duba su gawa ya fi cancanta sai su naɗa shi haka aka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin masallaci a lokacin yana sallah sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa filin daga da yadda ake kafsawa tsakanin musulmi da kafirai yana cikin masallaci amma ya hango su tafiyar kusan wata ɗaya ko wani abu makamancin haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba sabai labari cewa ga wani nan shine yake jagorantar runduna yanzu an fara yaki gashi na ana yaƙi gashi na ana yaƙi sai ce an kashe wani komanda na farko wani ya mutu an kashe shi wani ya karɓa ma'ana wasiyar da annabi ya masa nabiyin ya karɓa ya ci gaba da jagorantar rundunar ana yaƙi ana yaƙi sai annabi ya ce da sabai shi ma an kashe shi duk gaba ɗaya sai da aka kashe sai su su ukun gaba ɗaya babu wanda ya dawo a cikin su ku duba wata mu'jiza ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi galibi idan za a tafi yaƙi komanda ɗaya kawai ake sawa to amma saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya tsinka yadda shi abin da zai faru sai ya mutum uku kuma yace musu idan an kashe na uku ma sai sahabbai su duba su ga wane ne fitantanta sai ci gaba da jagorantar su kuma duk ukun na babu wanda ya dawo daga cikin su akwai Ja'far Ja'far Tayyar shine a wannan yakin yana rike da tuta ta musulmi ta jagorantar musulmi aka yanke hannun sai ya dawo da ita hannun hagu tana hannun dama sai ya dawo da ita hannun hagu ina fata an fahimta aka ƙara yanke hannun hagun shi ma aka sare hannun hagu shi ne aka ta sai riƙe ta da baki saboda jarumta sai da ya mutu a haka radiyallahu anhu shi ne annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fakafakai za a yi masa a gina aljanna ya rinka yawo sakamakon wannan hannayen da aka sare masa shi ne ake ce masa ja'faru tsayyar eh ja'far mai tashi kenan kamar tsuntsu radiyallahu ta'ala an to lokacin da ya rasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga wa iyalansa da mutanen gidansa da matansa kafa na tsawon kwana uku irin dan bakin ciki da takaici da damuwa da iyali sukan yi sakamakon raguwa rabuwa da mai gidansa diya ba su sun yi kwana uku yana yi sai annabi zo gidan da kansa sallallahu alaihi wasallam shine amhala ala ja'farin salatan ya musu jinkiri na kwana uku thumma atahum bayan kwana uku sai annabi zo gidan faqala sai ya ce la tabaku ala akhi ba'da al-yawm annabi ce to daga yau kuka ya kare kada wanda ya kare wa dan uwana kuka eh wancan kwana uku da kuka danyi kuka more to shikenan yan uwa abinda ake nufi da kuka anan wajen ba kuka irin na mutuwa na tumuwa da faduwa da kasa da iho ba shi ake nufi ba kukan da annabi ya bari suka shine kuka da shari'a ta yadda da shi eh kuka maybe da zubar da hawaye kawai ba tare da ihu ba ko kara eh maybe babu laifi mutum idan zai kuka ya danyi shesheka ko abin da kama da haka amma da ihu da karaji da wayyo Allah da na shiga uku wannan haramun ne a cikin addinin musulunci qata'an shari'a ba ta yarda da shi ba duk wanda aka masa mutuwa yace ya shiga uku ya lalace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai tsoma shi a cikin wutar jahannama kuwa haramun to ba irin wannan kukan ake nufi ba kukan da ake nufi shine kukan da shari'a ta yarda da shi to lokacin da suka yi kwana uku sai annabi ya zo ya gaya musu cewa tunda abin ya shafe shi dan uwansa ne yace to daga yanzu shikenan kuka ya kare e kuma su takaba sai ku ci gaba da takaba amma dai kuka kar a daina kuka sun makala sannan sai annabi ya ce udu'uli bani akhi ku je ku kira min ƴaƴan dan uwana ma'ana su su abdullahi kenan ƴaƴansa guda uku ne akwai Muhammad akwai Abdullahi aka- akwai Auf su su uku ne maza da aka kira aka- aka kira wa annabi su faji abina ka annana afrahun saboda ka sai Abdullahi ce sai aka zo da mu wajen annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi dan mun yi kalar tausayi kai ka ce ƴaƴayen tsuntsaye ne mu afrah shine dan tsuntsu san karamin dan tsuntsu ke irin ya kake gani idan an haifa dan tsuntsu irin bai fara gashin nan ba ai abin tausayi ne ko to yace haka aka zo da mu gaban annabi abin tausayi kamar ƴaƴayen tsuntsu fa qala sai annabi yace ud'u lil halaq ku je ku kira mu mai aski annabi sai aka je aka kira mu mai aski fa halaqa ru'usana annabi yace da mai aski di aske mana kawo kanmu so haka aka aske musu kansu gaba daya ina fata an fahimta to kun ga wannan na ɗaya daga cikin hadisan da suke bayani akan cewa ashe aske gashin kai ba laifi bane ko tunda inda laifi ne annabi zai sa aske musu gashi ba zai sa aske musu gashi ba ba zai sa aske musu gashi ba shi da malamai suka ce me yasa annabi ya sa aka aske musu gashi sai malamai suka faɗi magana biyu suka ce na farko a alfa'alul hasan ne kyakkyawan fata ne annabi yayi ma'ana takaicin da suke ciki da bakin ciki da damuwa yadda annabi ya sa aka aske musu gashin kansa din nan Allah madaukakin sarki ya tafiyar musu ya aske bakin cikin su da damuwa sai ya tafi da shi an fahimta alfa'al malamai suke ce masa shine kyakkyawan fata yadda aka gusar da gashin kansu to Allah ya gusar da bakin cikin su shine abin da ake nufi wasu malamai suka ce abin da ake nufi abin da yasa annabi yasa ake musu aski saboda galibi kananan yara irin waɗanda za ku ga ba su fiye zama cikin kintsi da shiri ba musamman kuma su iyayensu suna cikin me suna cikin takaicin mutuwa da rabuwa da mai gidansu to shi sa annabi a matsayinsa na babba namiji a lokacin sai ya zo ya sa ya ce a je a musu aski a gyara su a kimtsa duk wani zancen bakin ciki da damuwa yanzu an kawo da shi dan al'ada ta balarabe da idan aka yi masa mutuwa sai ya kwana da kwanaki bai wanka ba so da nuna takaici annabi ya ce a kauda wannan duk wani damuwa da sauransu yanzu aje ya aiki so da sai annabi ya sa aka musu aski aka aski a kayukan su gaba daya anan al-sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin alaihi rahmatullah a cikin sharhi da riyadus salihina da yazo nan wajen sai ce wannan shine abin da yake nuna mana cewa ashe اتخاذ الشعر الرأس اتخاذ الشعر الرأس ليس بسنة اتخاذ شعر الرأس ليس بسنة yace ashe rukon gashin kai mutum ya tara gashi a kansa yace wannan ba sunna bane kamar yadda na gaya muku a baya akwai malaman da suke gani cewa fa idan idan kana da gashi ba za ka aske ba wanda na gaya muku da gaskiya akwai malaman malikiya suna gani cewa kana da gashi sai dai ka bar kayanka ba a aske gashi to sai usaimin yake cewa wannan hadisin shi yake nuna mana cewa ashe barin gashin ka ba sunna bane inda sunna ne annabi zai sa aski wa yara ba zai sa ba so da haka mutum ya tara gashi ya zama lumma ko jumma dan akwai nau'in gashin da larabawa suke ce masa jumma shine idan gashi ya taho ya wuce kunne sai su ce masa jumma lumma kuma idan ya zo ya kwanto kan kafada ina fata an gane wannan na maza nake muku bayani saboda su kun san yanayin gashin su yadda yake ba irin namu bane suna da gashi dogo kuma mai santsi gashin su yakan yin yawan da sukan iya mai sukan iya zubo shi baya wasu kuma mazan daga cikin sukan kitse shi in ba sa so ya dame su to sai ce wannan ba sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kawai al'ada ce in ji wa ji al-usaimin yace saboda haka dan mutumin da ya taso a nahiyar ko garin ko kasar da al'ada su ce tara gashi barin gashin kansa saboda yanayin gashin su to babu laifi kai ma sai ka bar gashinka idan kai dan ƙasa ne idan ka zamto daban a cikinsu idan kuma ka taso a irin garin da ba sa barin gashi su al'ada su ba barin gashi suke ba to kai ma sai ka aske naka gashin dan ka zamto daban daga cikinsu ina fata an fahimta wannan shine abin da a Sheikh Muhammad Salihu Usaimin ya faɗa har yake cewa yanzu ku kalli malaman mu ya buga misali da wasu daga cikin manya manyan malaman su yace ku kalli malam wali Abdulrahman bin Nasir Sa'idi ya ce ku kalle shi ku kalli bin baz abdulaziz bin abdullahi bin baz ya ce ku kalle su duk ba sa barin gashin da askewa suke abin da ke sun nuna ɗalibansa ai sun san martaba da girman waɗannan malaman duk wanda aka ce masa bin baz ya san waye bin baz duk wanda aka ce masa sa'idi ya san waye sa'idi ya ce to ɗai manya manya malaman ne ga sunan ba sa barin gashi me yasa ya ce saboda sun san ba sunna bace ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa an fahimci wannan da kyau to wannan magana ta Usaimin tana da kyau kwarai da gaske yanayi ne kawai yake bayuwa ka bar gashi akan ka da yawa wannan bayan nuna cewa sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sawa'un balarabe ne kai ko bakin fata ina fata an gane saboda haka a garin da kake al'adar da kake babu laifi idan suna barin gashi kuma sai ka bar gashi amma kada ka bar gashi da da nufin cewa kai abin da yake sunna ya ka samu ladan babu ka baka da kowane irin ladan saboda haka idan garin da kake kuma ba sa barin gashi kuma sai ka aske kayan ka shikenan Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan hadisi rawahu Abu Dawuda al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi bi isnadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce ala shartil bukhari wa muslim a shartin bukhari da muslim wa an ali radiyallahu anhu qala hadisi na karshe a cikin babin an karbo shi daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda yace na ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani an tahliqal mar'atu ra'saha game da mace ta aske gashin kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da mace ta aske gashin kanta wannan hadisi rawahu nisa'i imamun nisa'i ya fitar da shi a cikin sunan nashi sai dai hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba kamar yadda sheikh muhammad nasiruddin albani ambata a cikin da'if na an-nisa'i yace hadisi ne bai inganta ba to amma dai dukkanin malamai na musulunci sun hada akan cewa baya halatta mace ta aske gashin kanta in ba da ɗaya daga cikin abin da muka ambata na larura ba mace ta yi aski ta zamto irin kan namiji wannan ba daidai bane ba daidai bane canza halittar Allah ne canza halittar Allah ne shi sa kamar yadda na bayani a baya kuka ga hatta lokacin da mace ta yi aikin haji ba a cewa ta yi me ta aske kanta gaba ɗaya sai dai ta dan gutsuro na bangare saboda al'adar ta ba shine aske kai ba saboda haka baya halatta Allah madaukakin sarki ya samu dace babu tahrimi wasali sha'ri walwashmi walwashiri wa huwa tahdidul asnan bala ce babin da zai bayani game da haramcin wasalu sha'ari shine sadar da gashi a sadar da wani gashi da wani gashi mace ta ɗauki wani gashi ta sadar da shi da nata ta yi joni ko ta ƙara bala ce wannan haramun ne ku fahimci yadda malam nawo yake kulla babobinsa a cikin wani littafi na riyadus salihina wani lokaci sai ku ce babun nahayi an kaza ko wani lokaci kuma sai ku ce babu taharimin kaza duk babin da kuka ce babun nahayi an kaza babin da yake bayani game da hani akan abu kaza to hanin zai iya ɗauka ko dai na haramci ne ko na karhanci shi sa kai tsaye ba zai fito ya ce haramun ba an fahimta wani lokaci kuma sai ku ce babu taharimi duk inda kuka ji ya kulla babu ya ce babu taharimi kaza babin da yake bayani game da haramcin kaza to wannan abin magana ɗaya katsa ne kawai haramun ce so da babin da ya kulla yanzu zai bayani ne game da haramcin ƙarin gashi sadar da gashi da gashi in aka ce gashi da gashi ya shafi kowane irin gashi wasu daga cikin malamai suna yin taƙaidi cewa sai gashin mutum da mutum wannan ba daidai bane ba dole sai gashin mutum da mutum ba ai galibi ma ƙarin gashi ana yi da gashin mutum ne galibi ba da gashin mutum ake ba gashin doki ake samu ko gashin wani ba ya ƙari da shi to wannan haramun ne za mu zo mu ji narkon da shari'a musulunci ta yi masu irin wannan aiki walwashmi da alwashmu mai washmu shi ne shashawa eh shi ne shashawa ko ka ce bille ko ka ce tatu ya shiga ciki ma'ana dai mutum ya samu allura ko aska ya zana a jikinsa ta hanyar da jini zai fito ya bar tabo ko ya zana a hoton wani abu ko kuma ya yi zane-zane dai haka ko a fuska ko a jiki 'yan uwa wannan duk haramun ne alwashmu haramun ne 'yan uwa walwashir da kuma alwashir me alwashir shine malai fassara shi yace huwa tahdidul asnan shine kankare ko fike tsakanin haƙora don mutum yayi wushirya ina ba ta an gane idan wasu zaka ga idan haƙoransa a ɗaya ke ba su da wushirya suna so su yi wushirya zuwa suke akwai inda suke zuwa a biya kuɗi ka zauna a kankare maka haƙorinka a fitan maka da wushirya sosai ga ta nan baka da ita amma an samu maka da ita to duk wanda ya wannan shi ma ya shiga cikin tsinannin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine musu albarka Allah kiyaye so da kwaɗan abubuwan guda uku da wanda za su zo a cikin hadisan da za mu karanta a cikin babin dukkanin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi tsinuwa a kansu hadisi na farko ko kuma malam ya fara da ayar alqur'ani sai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce iya da'una min dunihi illa inafan wa iya da'una illa شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله سيتمي فقد خسر خسرانا مبينا الله مدوكين سركي ce in yad'una ai in bi ma'ana ma ce annafiya ma yad'una su waɗancan mushrikai na makka ba wani abu suke kira ba min dunihi wanda ba Allah madaukakin sarki ba illa inafan sai mata yi kawai me ake nufi da babu wanda suke kira sai mata yi shine malamai suke fassarori da dama suka ce abu na farko mushrikan maka manya-manyan allolin su ko kuma gumakansu da suke rike a matsayin alloli ya sunayen su akwai lata ko akwai al'uzza ko akwai manata to yan uwa duk waɗannan sunayen gunkina ne mata a riya wasu kun ga allata wai ta matan allahu kenan wal iyaz billah an fahimta al'uzza ta matan al'azizi kenan almanata ta mazan mai almannanu an fahimta yan uwa su ariyawarsu ariyawarsu to shi ne sai Allah maɗaukai sarki ce ai babu abin da suke kira banda ba Allah ba sai kawai mata ya suke kira sunayen gumaka mata suke kira wato ku duba wani tukira irin tasa a lokacin ba ƙuraishe ko mutumin maka ko ba larabe gaba ɗaya a lokacin baya son mace gari yake mace wahala ce mace wata bala'i ce ko masifa da Allah maɗaukin sarki zai baka idan ya baka matsayin ya baka matsayin iya mace ba sa son iya mata kwata kwata shi sa duk lokacin da aka haifa mace iya mata me suke yi bakin ciki suke yi wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib to amma saboda toshewar basira da suka tashi rukon alloli kuma sai suka rukon alloli mata ina fata an fahimta to kun ji wani irin toshewar basira wasu malamai suka ce abin da ake nufi da inafan su ne mala'iku sun ce mala'iku su ma 'ya'yan Allah ne amma mata wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani me inafa suka sanya mala'iku suka ce 'ya'yan Allah ne kuma mata suka ce suna kiransu ne don su kusanta su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tunda mala'iku su suke kusa da Allah to za su rinka kiran mala'iku suna bautata mun saboda su kusanta su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da ma yad'una min dunihi ba wani abu suke kira ba wanda ba Allah ba illa inafan sai kawai sunayen mata suke ambata gumakansu wa iyyad'una sannan ba wani abu kuma suke kira ba illa shaitanan maridan sai shaitan da yake kangararre maridan shine maridun maridun shine wanda yake kangararre ya kangare wa Allah madaukakin sarki shine maridu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin suratul safat shaitanun marid wa hifzan min kulli shaitanin maridu marid to shine saboda ai duk bautar da aka yi asalin bautar tana kuma zuwa ga shaidan ne da wanda ya bauta wa rana da wata da gunki da duwatsu da bishiyoyi duk wanda ya bauta wa Allah ƙarshe bautar asalinta tana koma zuwa ga wanda ya sa aka bautar ne shine wa shine shaidan shi sai Allah madaukakin sarki a cikin sura yasin yace alam ahad ilaikum ya bani adama Allah me ta abudu shaitan shin ban yi alƙawari da ku ba ya ku yan adam akan ba za ku bautata wa shaidan ba amma a zahiri sai ga ai ba bautar shedan to amma asalin bautar duka wa yake sa kan garewa Allah madaukakin sarki wa yake sa bauta wani Allah shedan ne to kaga ashe asalin bautar tana kuma zuwa gawa shedan shine sai Allah ya ce ma ya da'una ba wani suke kira ba illa shaytanan maridan sai shedan da yake kangarare sai Allah ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine masa albarka eh Allah ya tsine masa albarka wannan jumla ce khabariya Allah ya tsine masa albarka kamar labari Allah madaukakin sarki ke bayar an riga an tsine masa tunda da mun shada ai an riga an tsine masa ko abinda ake nufi da Allah anu yan uwa shine at-tard wal ibad ar rahmatillah shine a kori mutum ai nesa da shi cancan daga rahamar Allah madaukakin sarki an tsine masa kenan e shi sa duk lokacin da kaji an ce wani tsinanne ne to kalma ce mai nauyi yan uwa kada ka guji sakin kalmar tsinewa ga yan uwanka musamman musulmi akwai matsala kalma ce mai hadari duk wanda ka ce masa Allah ya tsine masa albarka a Hausa abin da kake ce masa Allah ya nesa da shi Allah ya raba shi da rahamarsa har abada wannan kalma ce mai kyau ba kalma ce mai kyau ba to ka guji sakin harshen ka akan yan uwanka musulmi kana tsine masa albarka ba daidai bane to Allah madaukakin sarki ce la'anahu Allah Allah madaukakin sarki ya tsine wa shedan wa qala sai shi shedan din yace da Allah madaukakin sarki la attakhizanna lallai haqiqa tabbas zan riki zan kwashi zan tafi da min ibadika daga cikin bayinka nasiban wani rabo mafaruban abin ayyanawa nasiban mafaruban shine muayyanan ma'aluman wani rabo abin ayyanawa sannan ne zan iba daga cikin bayanka yake gaya wa haka Allah maɗaukakin sarki ya shaidan ya yi alwashi a gaban Allah maɗaukakin sarki sai ya ebi wani rabo mai yawa daga cikin bayan Allah maɗaukakin sarki shi ne wasu daga cikin malaman tafsiri kamar yadda alimami ibn kafirin alaihi rahmatullah ya kawo cewa duk cikin mutum dubu 999 na shaidan ne ɗaya ne na Allah maɗaukakin sarki kun ga akwai matsala yan uwa ya akwai matsala 999 duk na shaidan ne ɗaya ne kawai na Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan magana sai ce kuma wannan maganar nassi yana goyon bayanta shine hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa Allah madaukakin sarki zai faɗa wa annabi Adam ranar tashin alkiyama yace masa ka dimtsi a ka dimtsi adadin raban ƴaƴanka wanda za su shiga wuta sai annabi Adam ya ce da Allah madaukakin sarki ya ubangiji nawa ne adadin ƴaƴana ko zurriyata wanda za su shiga wuta sai Allah maɗaukakin sarki ce masa dan mutum dubu ɗaya mutum ɗari tara da casa'in da tara ‘yan wuta ne ɗaya ne ‘yan aljanna hadisi bai inganta cewa la'yan uwa wannan ibn kafir ya kawo shi a farkon suratul hajji ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim ya kawo shi a wannan bangare to shedan yayi alwashi ya ce a gaban Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce sai ya dimki sai ya riki wani rabo ayyananne daga cikin ayin annabi adam alaihi salam to sai yace wala udillannahum yace ya ubangiji nayi alƙawari sai na halakar da su sai ya halakar da mu ya ga Allah madaukakin sarki wala umanniyannahum sai na sa musu burace burace na sa musu dogon buri da manta lahira in ta ce musu gobe jibi zaka kai gata mutum bai ankara ba kawai sai da ya ji shi a cikin kabari shaɗan zai ta samu na buri haka yace da Allah yana sa mana ko baya sa mana yana sa mana kun ga shaidan ya ci alwashi kuma yana cika yana cika alwashin da ya ci a gaban Allah madaukakin sarki wala amurannahum yace da Allah madaukakin sarki kuma sai na umarce su fala yubatti kunna adhanal an'ami sai sun yanka albataku shine alqata'u shine yankawa sai sun rinka yanka kunnan dabbobi dabbobin nima me ake nufi da wannan shine shirya cewa wasu daga cikin dabbobi an hana hawanta ko an hana cin namanta an ba da ita sadaka ga gumakansu ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala allahi al-kadhib suka ce a cikin dabbobi akwai wasila akwai ham akwai sa'iba akwai kaza waɗannan dabbobi ne wanda idan suka kai wani adadi na shekaru ko kuma idan aka haifa aka haifa maza kaza aka haifa mata kaza sannan aka haifo namiji wani dai abubuwa nasu ne wanda su suka riya da kansu shi sa Allah madaukakin sarki ce walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadiba su kafare su suke kirkirar ƙarya da kansu su jingina wa Allah madaukakin sarki babu ruwan Allah da abin da suke suke faɗa saboda haka sai su ce wannan dabba iri kaza daga yanzu an hana hawanta hatta mutu ko sai dai ta gaji da kanta ta mutu amma ba za a hauta ba ba za a dora mata kaya ba ita kuma wannan dabbar an hana cin namanta so da ka di yadda za ta yi mai ta yi mai ko ba za a ci namanta ba to daga cikin abin da suke a gane ta shine sai su yanka kunnanta to shedan yayi umar yayi ci alwashi a gaban Allah madaukakin sarki sai ya umarci mutane sun yi irin wannan fala yubatti kunna azana la alam sannan sai ƙara cewa wala amurannahum tabbas hakika sai na umarce su fala yughayyirunna khalqallah sai sun canza halittar Allah madaukakin sarki a gaban Allah maɗaukakin sarki shaɗan ya ce sai ya umarci bayan Allah ‘ya'yan annaba Adam sun canza halittar Allah maɗaukakin sarki. Me canza halittar Allah maɗaukakin sarki? Shi ne na ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata kamar yadda malamin tafsiri suka faɗa su alwashamu, su alwasalu, su alwasharu, su attaflij da sauran abubuwan da za mu ambata. Ƙarin gashi, yin wushirya, fiƙe gira yin kaza duk irin waɗannan abubuwan duk suna cikin abin da shaɗan ya ce sai ya yi wasu daga cikin malamai suka ce hatta irin bleaching da ake yi da mata suke wasu daga ciki har wasu mazan ma suna yanzu ko Allah ya kiyaye saboda Allah ya ce namiji yana bleaching Allah ya shirye da mu suka ce ya shiga ciki mutum kawai yana baki ka san shi a baki kawai sai gan shi ya zama fari wallahi da mamaki kawai kaga yarinya ka san da ta taso tun tana karama maybe a gaban ka aka haife ta ta girma baka ka santa kawai sai gan ta zama farafat dare dare Allah kan yi bature kenan wannan kuma an yi bature dare daya ya shiga cikin uwa haramun ne bi ya shiga cikin falai ghairunna khalqallah Allah ya ce mai takhidhi shaytana waliyan min dunillahi duk wanda ya riki shaydan majibinci ba Allah ba Allah ce faƙad khasira tabbas yayi asara khusranan mubinan asarar take mubinan mabayyaniya Allah ya tsare mu hadisi na farko wa an asma radiyallahu anha an karbo daga asma yar gidan abubakar siddiq Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda gaba daya amin anna ta ce anna mar'atin sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wata mata ta tambayi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi fa qalat ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna ibnati asabat hal hasbatu ta ce ya manzon Allah hakika yata wani ciwo ya same ta aka shine al hasbatu wani irin nau'in ciwo ne da kuraje da yake fito musu aka ya rinka zubar da gashin sai yana riddigan musu da gashi to irin wannan ciwon shine ya fito wa ƴata aka ya rasulullah sai ta ce fatamarraqa sha'ruha sai gashin ta yake zubewa gashin ta yake kakkarewa yake zubewa wa inni zawwajtuha kuma gashi ina so zan aurar da ita aurenta ya kusa afa asilu fihi shin zan zan dan iya yin attachin an fahimta ya uwa zan dan iya yin attachin wannan annabi take tambaya in dan kara mata gashin dan dai mijin ya kalle ta a matsayin me a matsayin me gashi wannan fa gidan mijinta za ta je kuma mijinta za ta yi wannan ƙarin gashin da za a yi wa aure haka tambayar take nunawa faƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la'anallahu alwasilata wal mawsulata shikenan amsar kawai eh annabi bai ce mata kaki ba sai annabi ya ce mata Allah ya tsine wa mai ƙarin gashi da wacce aka ƙarawa wacce take sana'ar ta ce ƙarin gashi ta zauna mata su rinka zuwa tana attacin ɗin gashinsa da gashin doki ko wani gashi to annabi ce wannan tsinan ya ce Allah ya tsine mata albarka sannan wacce ta tashi ta je ta biya kuɗi aka ɗauki wani gashi ita ma aka makala mata ita ma ta zauna aka yi mata wani abin ta biya kuɗi annabi ya ce ita ma Allah ya tsine mata albarka dan wannan fata an fahimta to wannan hadisi ku kalle shi da kyau yan uwa za ku ga wasu suna cewa idan mace mijinta ne yake son ƙarin gashi za ya ta iya yi to ya za su yi da wannan hadisin dan uwa hadisin bukhari da muslim muttafaqun alaihi kenan fa ghayatun fi sihha kenan karshe wajen inganci kenan babu hadisin da yafi muttafaqun alaihi inganci a cikin hadisi gaba daya saboda haka babu wani zancen a ce idan mace mijinta yana bukata da sauransu duk bukatar da take Allah madaukakin sarki baya bukata ba sai ta bari ba shi kenan saboda haka masu ƙarin gashi su sani duk lokacin da ta yi ƙarin gashi to wannan tsinuwa ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare ta da tsinuwar Allah tana kanta yawa saboda haka za ta tsini mata albarka za ta yi nesa da rahamar Allah za a cancan da ita daga rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah shirye da mu wa fi ruwayatin wata ruwaya kuma cewa ta alwasilatu wal mustawsila mai ƙarin gashin da wacce ake ake ƙarin gashin duk abubuwa da abu ɗaya ne qauluha faɗinta a cikin hadisin da ta ce da annabi ya ce marwacin hadisin ya ce fata marraka abinda ake nufi marraka wa huwa birra'i wa ma'anahu in tasara wa saqata shine in tasara gashin ta yana guggutserewa kuma yana faduwa wal wasilatu abinda ake nufi da al wasila allati tasilu sha'raha wa sha'ra ghayriha bi sha'rin akhar wacce take sadar da gashin ta da gashin watarta da wani gashi na daban ma'ana mai aikin kenan ita mai yin aikin ƙarin gashin ana biyanta wal mausula allati yusalu sha'ruha ita ce wacce ake sadan mata da gashin wacce ake wa aiki wal mustausila ita kuma al mustausila allati tas'alu man yaf'alu laha zalika ita ce wacce ta tambayi wanda zai mata wannan aiki ma'ana wacce ta je ta zauna ta ce a zo a mata ƙarin gashi da al mausula da al mustausila din ma'anarsa daya shine wanda suke nema a musu ƙarin gashi وعن عائشة رضي الله عنها نحوه هكذا uwar muminina na Aisha Allah ƙara mata yarda ita ma ta fitar da makamancin wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na gaba da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wa an Humayd bin Abdurrahman an karbo daga Humayd dan Abdurrahman Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf da ne ga Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri al-Muzani radiyallahu anhum ajma'in ibn hajar a cikin littafinsa a taqrib yake cewa shi wannan humayt din fiqatun min kibari tabi'ina amintacce ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ya mutu a shekara ta ɗari da biyar Allah maɗaukai sarki ya masa rahama annahu sami'a muawiya ta radiyallahu anhu shi wannan tabi'i ɗan gida abdurrahman ɗan auf yake cewa ya ji khalifa mu'awiya dan abu safiyan Allah kara masa yarda ama hajj ama hajj alal minbar wata shekara da ya aikin hajji ita ce shekara ta 51 kenan kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin fatawul bari shekara ta 51 ya ji shi a shekarar da ya aikin hajji yana faɗa akan minbari wa tanawala qussatan min sha'rin kanat fi yadi harasin saboda ka yana kan mimbari sai karɓi wani irin gashin da ake ƙarawa a gaba irin gashin da suke ƙarawa a nan gaban gashi ya karɓe shi daga hannun wani mai tsaransa ma'ana ya zo da shi ne daman dai musu wa'azi me dalili saboda ma'auya da ya shigo ya tarar aikin ya yaɗa a tsakaninsu ana ta yin irin waɗannan abubuwan saboda haka sai ya kamata ya wa'azi saboda haka sai ya samu irin gashin ya shigo da shi saboda haka da ya zo ya ba wa mai tsaransa ajiyarsa da ya hau kan mimbari sai ya karɓa ya ɗaga shi don kowa ya gani faƙala sai ce ya ahalal madina ya ku mutanen madina don shi ma'auya ba a garin madina ya halifancinsa ba ba a garin madina ya mulkinsa ba ana ya mulkinsa waye zagaya mu waye zagaya mu a sham ya na'am a sham ma'auya a sham ya sayar da ali ne ya akufa sayar da ali shi ne a iraki amma ma'auya shi a sham ya Allah ƙara masu yarda gaba ɗaya to kun ga ziyara ya kawo garin Madina kenan ko saboda haka ya zo garin Madina ne sai ya ga abin kamar ya yaɗi mata suna ta ƙarin gashi shine zai musu wannan wa'azi yace aina ulama'ukum ina malamanku ma'ana wannan istifham ne inkari tambaya ce ta inkari ma'ana me amfanin malamanku ba sa aikin da ya kamata ana saban Allah irin wannan amma kowa ya ki magana sami'utun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace ni na ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yanha an misli hadhihi yana hani da kwatankwacin irin wannan ya daga gashin yace irin wannan abu ma'ana ƙarin gashi mace ta dora gashi a gabanta a gaban gashin ta ko a bayan gashin ta duka yace ni da kunni na naji annabi yana hani da irin wannan wa yaqulu yana cewa inna ma halakat banu isra'ila yace banu isra'ila sun halaka ne fa hina takhadha nisa'uhum lokacin da matayen suka rike irin wannan aikin suka rinka yi kowace mace sai ta ɗauki gashi sai ta ƙara wacce mace ta ɗauka sai ta ƙara ɗaya na ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukan sarki ya halakar da banu Isra'ila da shi ma'au ya faɗa musu wannan magana muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka rawaito wannan hadisi Allah maɗaukan sarki ya samu dace yan uwa wannan hadisi da makaranta da abin da suka jarawa da shi ne haramcin me ƙarin gashi ko ƙarin gashi haramun ne saboda haka dole ne mu yi wa'azi wa ƴaƴayenmu da kannanmu da iyayenmu da sauransu duk lokacin da mace ta tashi a yin kwalliya ta yi kwalliya amma ban da ƙarin gashi ƙarin gashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana so da ka sai a guje shi allah ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh eh wasu malamai suka ce idan zare ne babu matsala in dai ba zai kama da gashi ba in zare ne abinda aka hana shine gashi wasu malaman suka ce suka ce ko menene in dai a sada shi ake suka ce ya shiga ciki to a dai a matukar ba zai kama da gashi haɗe da gashin ta ba wannan babu laifi insha Allah ta'ala wannan yana cewa da Allah malam menene halaccin wani business da zaka ga ana yi yanzu sai mutum ya daura abu a social media da sunan siyarwa idan wani ya gani ya ce yana so sai ya cire kudin sai siya ya siyar masa a wannan abu ne mai kyau ba komai ya halatta ka ta halatta eh ka ta halatta ya daura wani abu a social media irin abin ne irin abin ne sak sai wani ya gani yana so sai ya cire kudin sa shi wanda ya dora sai je so kasuwa irin abin da wancan din ya gani ku fahimta yan uwa irin abin da shi wancan din ya gani je so ya dora riba ya sai masa me laifi a ciki kasuwanci ne ba komai surar da zaka iya cewa haramun ce shine surar da ake yi kaga wannan ya dora abu wancan ya dauka ya dora wancan ya dauka ya dora haka sai ka sai ka samu abin wani hairaki ne kala kala daga wani bene ne maybe shi wanda ya dora din na karshe sai kaga wanda ma yake da kan bai san shi ba kwata kwata e to shi wannan ka'ida addini shine wala tabi'i ma laysa indaka kada kai cinikin abin da ba naka bane baka da shi wannan haramun ne amma idan kaya na ne nake da su a kasuwa sai maka yarjejeniya da aran ma cewa zai dauki kaya na ya dora idan aka samu sa zai kawo asiyar wannan babu lafi ni na bashi dama amma haka kawai wani ya dora wancan ya dora ka dauka ka dora sai an samu sa ba sai kai wancan magana shi ma ya wancan magana wannan ya wannan magana wannan ba daidai bane eh ba daidai bane wannan ko kuma irin abin da ake kaga an dora abu akan waya sai ka gan shi ja idan ka je ka so sai ga ya zama shudi wannan maharamin ne wannan tadlisi ne wallahi ba daidai bane eh sai a samu wata wata kamera mai bala'in haske mai kyau sai a dawo abu sai gan shi kar yana daukar ido sai ka je ka so sai gan shi sai gan shi sabana abin da ka bani wannan ba daidai bane dole ne dole ne sai an canza maka idan kai ba wannan ka siya ba kai ba nawa ka siya ba to nawa za a kawo maka shi ne daidai saboda haka idan za ka ɗora abu akan wayarka ka ɗauka da kyamara ta gaske ba kyamara da take ɓoye abin yadda yake ba e ka ɗauka da kyamara ta gaske yadda kalas za ta fito idan yana so a haka ya sai amma ya so ya bashi amma za ka ga wasu suna wasu garuruwan wasu na wasu ƙasashen ana irin wannan cinikin sai ka ɗora abu sai mutum ya gani sai ka tura masa wallahi sai ka kalar ba ɗaya ba ne ba haka ba ne arama ba daidai ba ne wannan haramun ne tadilisi ne wannan kuma tadlisi a cikin kasuwanci haramun ne boye boye aibin haja ne ka dauke shi yadda yake kawai ka tura mutum Allah ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah